نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haɗuwarmu a wannan majalisi mai tarin albarka na masjidu tauhid wanda ke kofar gidan dr muktari anda aliyu da ke gra cikin garin azare jihar bauchi majalisi da muke karatun tarihin amirul mu'minin umar dan khattabi allah yarda da shi wannan ita ce halka ta 111 a wannan yammaci na alhamis 28 ga watan Jumadal Akhira hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce ta yi daidai da 11 ga watan 1 shekara ta 2024 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata muna karanta misali cikin misalai da suke fito da yadda sayidina umar ke girmama duk wani wanda Allah ya ba wa girma cikin talakawansa cikin mabiyansa to dama kamar yadda bayani ya gabata mun ce za mu ɗauki misali ɗaya ne tak a wannan gabar sai mu je gaba ta uku hadisi ne ya kawo mana shi mawallafin wannan littafi wanda yake kunshe da bayani kan kissar waisu bin amir wanda yake kunshe da bayanin kissar waisu bin amir Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci in ba a mance ba wannan kissar mun karanta ta bayani ya gabata a kan kisa ɗin cewar sayidina umar allah yarda da shi ya kasance duk lokacin da tawagar mutan yaman ta taho yakan je tambayi wannan tawaga ɗin shin a cikinsu akwai uwaisu bin amir alkarni har wata rana ya dace wata tawaga ta zo ya bincike su sai ya tarar akwai uwaisu bin amir a cikinsu yama waisu tambayoyi da za su tabbatar cewa shine waisu din bisa amsar da ya bashi ya tabbata e cewa shine waisu din to shine ya bada labari cewar ya bashi labari cewar ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa waisu dan Amir zai zo muku cikin tawagar mutan Yaman daga kabilar Murad sannan kuma daga kabilar Karan ya kasance yana da cuta ta fata wacce ake kiranta zabiyan amma ya warke daga wannan cuta sai dan gurbin da bai wuce gurbin dirhami ba kuma yana da mahaifiya wacce yake matukari mata biyayya da zai yi rantsuwa akan al'amarin Allah maɗaukakin sarki to da sai Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi daga wannan rantsuwa tasa idan za ka iya ka nema ya nema maka gafara to ka nema in har ka samu damar nema ya nema maka gafara gurin Allah to ka nema wannan magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam umurni ne ba sayyidina Umar amma ba umurni na wajibci ba to shine sayyidina Umar ya nema daga gurin uwaisu ya nema masa gafara gurin Allah madaukakin sarki uwaisu kuma tunda ya ji magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nema wa sayidina Umar gafara wannan mun karanta cikin hadisi din imamu muslim ya fidda shi cikin sahihinsa to baya ga haka sai sayyidina umar Allah yarda da shi ya tambayi uwaisu cewar to daga nan ina ya nufa ma'ana ina zai je ya amsa sayyidina umar da cewar kufa ya nufa ma'ana zai tafi kufa ne to sayyidina umar shi tunda shine shugaba na ko ina da ina sauran garuruwa gwamnoninsa ne ke jagorantar garuruwan yana da fawa a kansu to shi ne ya ce shin ba zan rubuta maka wasiƙa in aika ta gurin gwamna na ba in baka ka tafi da ita gurin gwamna na da yake kufa don ya baka kulawa ta musamman ya ɗaukake ka ya girmame ka ya karrama ka waisu ya ce a baya bukatar haka ɗin ya fi fifita ya kasance cikin talakawa sauran mutane yana so ya zama daidai da kowa baya so a bashi wani fifiko na musamman to a halkar da ta gabata in ba a mance ba kan wannan gaba muka tsaya to inda za mu tashi duk da mun koma baya kaɗan saboda maganar tamu ta zamanto hancin ya haɗu ya ce falamma kana min al'amil muqbil حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع أنا مكسات أما من أنكم بايك أنصبوا دا بيان يفتو سوسي to bayan uwaisu ya tafi abunsa shekara da ta kewayo bayan haduwarsa da saidina umar allah yarda da shi saidina umar ya fita aikin hajji to da ya fita aikin hajji sai wani mutum cikin maɗaukaka kufa mutan kufa kenan shi ma ya halarci aikin hajji cikin tawagar mutan kufa a wata riwayar ta imamu muslim ta bayyana cewar shi wannan mutumi maɗaukaki daga garin kufa wadda ya halarci aikin hajji cikin tawagar mutan kufa ya kasance cikin waɗanda suke yin izgili wa uwaisu saboda yanayi da yake ciki na rayuwa wadda yanayi ne makuntacin yanayi yana cikin mawuyacin hali ta fiskar abin da zai ci da suturar da zai sa a jikinsa to shi sai aka samu dace aka yi gam da kasar wannan mutumi da yake yi wa uwaisul karni izgili lokacin da ya halarci wannan aikin hajji fawafaka umara sai ya haɗu da sayidina umar ma'ana sai Allah ya hukunta haɗuwarsa da sayidina umar hikima ta Allah fasa'alahu an uwaisin sayidina umar sai ya tambaye shi kan labarin uwaisu ya tambayi wannan mutumi cikin mutan kufa mai hali maɗaukaki kuma yana cikin masu yin izgili wa uwaisu wanda suke rena al'amarin uwaisu suke kaskantar da shi to sai sayidina umar ya tambaye shi wannan yana nuna kenan uwaisu koye kansa yake yi mutane ba su san shi ba ba su san kimar da allah maɗaukacin sarki ya masa ba kuma galibi waɗanda suke waliyan allah ɓoye kansa suke yi ba kowa ne zai iya gane su ba allah shi ya san waliyansa ba fitowa suke su ce su waliyan allah ba ne wai balarabe ya ce man kala ana falaisa huwa duk wanda ya fito ya ce ni ni ne to shi din ba shi bane saboda haka bayin Allah na kwarai tunda ba yardan bayi suke nema ƴan uwansu ba yadda Allah suke nema ba sa bayyana kansu boye kansu suke saboda duk wata ibada da za su yi za su yi ne don neman yarda Allah maɗaukakin sarki to wannan ya nuna uwaisu bai bayyana ba mutane ba su san shi ba ba su san kimarsa a gurin Allah maɗaukakin sarki ba to shi ne sayidina umar da ya haɗu da wannan mutumi sai mutumin ya tambaye shi ya ce masa kasan uwaisu bin amir alƙarni wannan mutumi sai ce ƙwarai kwa na san shi sayidina umar ya ce meye labarinsa ba ni labarinsa mana to wannan mutumi da ya kada baki sai ya ce taraktuhu rassal baiti qalilal mata'i wannan labarin da ya ba sayyidina Umar kenan dangane da Uwais ibn Amir al-Qarni ya ce na bar shi yana can rassal baiti yana cikin mataccen gida lalataccen gida ƙalilal mata'i abin da zai ci mafi ƙarfinsa in ka gan shi abin tausayi kamar iska za ta hure shi ya faɗi wannan labarin da ya ba sayidina umar kenan game da uwaisu bin amir alkarni to daga wannan labarin da wannan mutumi na kufa maɗaukaki cikin wanda suke izgili wa uwaisu daga wannan labarin da ya ba sayidina umar sayidina umar sai fahimci cewar komi aka yi wannan mutumi ya rena bawan allah nan ta yiwu bai san matsayin bawan allah nan ba bai san wane ne uwaisu ba yasa yake waɗannan lafuzza na wulaƙantarwa da taɓarwa ga wannan mutumi to sayidina umar dan ya ankarar da shi ya ja hankalinsa ya nuna masa matsayin mutumin nan da kake magana a kansa fa ba lagalagan mutum bane a gun Allah in a duniya kana ganin shi lagalaga ne kana ganin shi wulakantacce a mata'i na duniya amma fa a gurin Allah madaukaki ne to shine sayyidina Umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yanzu sayyidina Umar zai gaya ma wannan mutumi wane ne uwaisu dan ya san matsayin uwaisu ya daina masa izgili ya daina wasa da shi ya ce na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa ya ti alaikum uwaisu bin amir ma'a amdadi ahlil yamani min muradin thumma min qaranin ya ce na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa uwaisu ɗan amir zai zo muku annabi yake ga sahabbansa sayyidina umar ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uwaisu ɗan amir zai zo muku tare da tawagar mutan yaman min muradin ya fito daga ƙabilar murad summa min ƙaran ita kuma ƙabilar murad ta fito ne daga ƙabilar ƙaran kenan babbar ƙabila akan iya samun ƙananan ƙabilu ƙarƙashinta kamar yadda muka yi bayani makon da ya gabata mun buga muku misali da ƙabilar ƙuraishawa in ka ɗauki annabi ba ƙuraishe ne abubakar ba ƙuraishe ne Umar ba ƙuraishe ne, Uthmanu ba ƙuraishe ne, mu tsaya a kan waɗannan mu buga misali da su. Kaga waɗannan mutane guda hudu, dukkansu ƙuraishawa ne, amma kuma ƙarƙashin ƙabilar ƙuraishawa kowanne cikin hudun nan yana da ƙabilarsa. Yanzu idan ka ɗauki annabi, sallallahu Alaihi wasallam, mun ce ba ƙuraishe ne, amma kuma ya fito daga ƙabilar Banu Hashim. Ka kenan ƙabilar ƙuraisha ƙabilar banu hashim ƙarƙashinta take annabi ba hashime ne ba ƙuraishe ne kuma ba hashime idan ka zo kan sayidina abubakar allah yarda da shi ba ƙuraishe ne amma kuma ya fito daga ƙabilar banu taimi ya fito da ƙabilar banu taimi kaga kenan shi attaimi ne kuma alƙurashi kaga za ka ce masa attaimi ma'ana wanda ya fito da ƙabilar banu taimi sannan kuma alƙurashi wanda ya fito da ƙabilar ƙuraish ita ƙabilar taim tana ƙarƙashin ƙabilar ƙuraish idan ka ɗauki umar allah yarda da shi ba ƙuraishe ne amma kuma ya fito daga ƙabilar banu adi ta ƙabilarsa ta bambanta da ta abubakar kuma ta bambanta da ta annabi kenan ƙabilar banu adi ƙaramar ƙabila ce ƙarƙashin ƙabilar ƙuraish haga umar kenan za a ce masa ƙurashi adawi wanda ya fito da kabilar banu adi sannan kuma fito daga kabilar quraish idan ka zo usman dan affan Allah da da shi ba quraishe ne amma kuma ya fito da kabilar banu umayya ka kenan kabilar usman Allah da da shi ta bambanta da kabilar umar kuma ta bambanta da kabilar abubakar kuma ta bambanta da kabilar annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa dukkan su hudun quraishawa ne to haka bayanin yake akan waisu ɗan amir alƙarni ya fito da ƙabilar ƙar murad sannan kuma da ƙabilar ƙar kenan ƙabilar murad ƙaramar ƙabila ce ƙarƙashin ƙabilar ƙar to shine sayyidina umar yake ba mu wannan mutumi mai izgili wa uwais alƙarni labari cewar ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa uwaisu ɗan amir zai zo muku tare da tawagar mutan yaman daga ƙabilar murad sannan kuma daga ƙabilar ƙaran ma'ana ya fito da ƙabilar murad kuma daga ƙabilar ƙaran kana bihi barasun ya kasance yana da cuta ta fata wacce muka yi bayaninta a baya kaɗan ita ce cutar zabiyan kaga fata gaba ɗaya ta yi fara salba fara ta halitta ta ɗabi'a ba fara ta cuta shine za ga gashin mutum na kai na ido shi ma ya yi farisal ko kuma ya yi ja to wannan ita ce ake kira baras a larabci to ya kasance yana da wannan cuta ta fata fabara amin sai ya warke daga wannan cuta inji sayyidina umar duka wannan yana hakaito ma wannan mutumi da yake izgili wa wais wais alƙarni yana hakaito masa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kasance na da cuta ta fata sai ya kubuta daga wannan cuta illa a dirhamin sai ɗan gurbin da ya saura bai warke ba wanda bai wuce gurbin dirhami ba ma'ana ko ina ya warke a jikinsa banda gurbin da bai wuce gurbin dirhami ba shi kuma hikima ta Allah maɗaukakin sarki ya sa ya bar wannan gurbi ba bai warke ba don a iya gane shi da hakan tunda annabi ya siffanta shi da siffa wannan na daga cikin siffofin da annabi ya siffanta shi da su ta yadda za a iya ganewa shine kar a tsammanci waninsa a matsayin shi ne ko a ɗauki waninsa a matsayin shi ne ya ce lahu walidatun huwa biha barrun yana da mahaifiya wacce ya kasance na matuƙar mata biyayya lau aqsama ala Allah la abarra da zai yi rantsuwa kan al'amarin Allah madaukakin sarki da Allah ya kubutar da shi mun buga misali a hadisin da muka karanta a baya na wancan halka da ta gabata cewar da zai yi rantsuwa cewa za a yi ruwan sama nan da minti talatin cikin ikon Allah sai Allah ya hukunta a yi ruwan sama ɗin don me don Allah ya kubutar da shi saboda bawan Allah ne na ƙwarai Allah ba zai bar shi ya kunyata ba fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al in har zaka iya neman ya nema maka gafara to ka nema sayyidina Umar ya ce wannan annabi ne ya gaya mu ya gaya ma wannan mutumin to a wannan lokaci fa da sayyidina Umar ya hakaito ma wannan mutumi magana annabi game da uwai sai jikin mutumin yayi sanyi sai fahimci cewar ashe waliyin Allah yake yi wa izgili shi yasa in kaga mutum karkare na shi duk yadda kaga mutum a duk yanayin da kaga mutum karkare na shi baka san wace irin baiwa Allah ya masa ba zai iya yiwuwa ka rena mutum ka wulakanta shi ka tabar da shi ka je ka taɓo waliyin Allah ka shiga uku don duwanda ya taɓa waliyin Allah kamar ya taɓo Allah ne haka Allah ya ce man adali waliyan faƙad azantuhu bil harbi duwanda ya yi gaba da waliyina to ina masa shela ya fito mu yaƙi in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa sai yaƙi da Allah babu saboda haka karka ga mutum a rene a rene ka rena shi ko ka wulakanta shi ko ka aibanta shi baka san abin da Allah ya rufe tattare da shi ba baka san matsayinsa gurin Allah ba shi yasa duk inda ka ga mutum dan adam to ka bashi girma ka girmama shi tunda Allah ya girmama shi Allah ya karrama dan adam kenan bai cancanta ga musulmi na kwarai ya rena mutum ba mutum ma a dunkule muka ce mutum kowane irin mutum zai shiga har ma wanda ba musulmi ba kai musulmi bai cancanta gare ka ka wulakanta shi ko ka tabar da shi ba to ina ya ga musulmi dan uwanka musulmi baka san shi ba ka gan shi cikin wani matsanancin hali ko kuma ka gan shi cikin kaskanci wannan ya sa ka wulakanta shi ko ka aibanta shi wannan kuskure ne to shi yasa wannan mutumin sai jikinsa ya yi sanyi da ya ji labarin irin matsayi na waisu annabi ya bayyana jikin mutumin sai ya yi sanyi to da ya ji hadisin shikenan sai yana Allah Allah ya ƙare aikin hajjinsa ya koma kufa ya je ya haɗu da uwaisu to da ya kammala aikin hajji ya koma kufa shine anan ya ci gaba da bayyana mana abin da ya faru tsakaninsu da Uwais yace fa ata Uwaisan sai ya zo ga Uwais bin Amir tunda an gaya masa labari da annabi ya bayar game da Uwais kuma magana annabi gaskiya ce sadiqul masduq mai gaskiya ne abin gaskatawa shi tun kafin ma ya zama manzo tun kafin ya zama annabi ba a taɓa shaidarsa da ƙarya ba ko da da lokaci ɗaya ko rana ɗaya ko sau ɗaya to ina ya ga bayan ya zama manzo to wannan mutumi da ya koma kufa cikin mutan kufa kamar yadda muka yi bayaninsa maɗaukakin mutum cikin mutan kufa cikin wanda suke izgili wa waisu bayan komawarsa daga aikin hajji da ya isa garin kufa bai zame ko ina ba sai gurin uwaisu yana zuwa gun uwaisu sai ya ce masa istagfirli nema mun gafara saboda a cikin hadisin sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in har ka samu dama nemi ya nema maka gafara to shi ma wannan mutumin sai ga bari ya amfani da dama ya je ga uwaisu ya nemi ya nema masa gafara kenan yanzu yayi nadamin abin da yayi wa uwaisu na wulakanci da maganganu da yayi na kaskanci tunda hatta shaidar da ya bayar game da uwaisu in ka ji shaidar cike take da kaskanci da wulakanci cewa da yana can yana fama da rayuwa yana can cikin tsohon gida abin da zai ci mafi ƙarfinsa kaga wannan shaida ce ta take kunshe da wulaƙanci da ƙasƙantarwa to wannan zuwa da ya yi gurin uwaisu ya ce nema masa gafara na nuna cewar ya yi nadama bisa abin da da ya kasance ke yi na wulaƙanta wannan bawan Allah ƙala sai uwaisu ya ce masa anta ahdathu ahdan bi safarin salihin fastaghfirli kaga wannan zai ƙara bayyana mana cewar wai suna ɓoye kansa baya bayyana kansa mutumin kirki baya nuna kansa cewa ni mutumin kirki ne ni mai ibada ne ni mai takawa ne ni mai imani ne na iya kaza na iya kaza a mutumin kirki baya haka shi yana yi ne tsakaninsa da Allah yadda Allah yake nema baya neman yaddan kowa إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ai ba dan komai muke ciyar da ku ba muke agaza muku sai dan neman yadda Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma nema ku ku saka mana sakamakon Allah muke nema wala shukuran kuma ba ma neman godiyarku ko ku gode ko ka ku gode in Allah ya gode dama tasa muke nema to wannan shine uwaisu to da mutumin nan ya nemi ya nema masa gafara sai ce anta ahdathu ahadan bi safarin salihin ai kai ne wanda baka dade da dawowa daga tafiya na na kirki ba wanne ne tafiya na kirki kyakkyawan tafiya tafiyar da'a tafiya aikin haji tunda wanda aka ce ma tafi aikin haji ai ya tafi ne ya je yayi ibada to kaga wannan tafiya ce tafiya ta kirki shine ya ce anta ahdathu ahadan kai ne wanda bai daɗe da barin bi safarin salihin wanda bai daɗe da barin tafiya na kirki ba tafiya na ɗa'a kai ne wanda kake sabo-sabo dangane da tafiya ta ɗa'a to wanda yake bai daɗe da dawowa daga tafiya ta ɗa'a ba to ai shi fi cancanta ya nema maka gafara ba kai da kake zaune a gari ba shi yasa sai uwaisu ya ce masa fastaghfirli kai fa ka fi cancanta ka nema mun gafara saboda baka dade da dawowa daga tafiyar da'a ba saboda haka kai ka fi cancanta ka ka nema mun gafara ba ni na cancanci in nema maka gafara ba kai kafi ni cancanta wannan mutumi bai daddara ba ya ƙara nana ta buƙatarsa ga waisu cewa ka nema mun gafara mana kai kuwa kenan mutumin ya marairai wa uwaisu anan bai kawo wannan kissa bai kawo wannan lafazin ba don da uwaisu ya ce masa kai ne wanda bai daɗe da dawowa daga tafiya ta ɗa'a ba kai ka fi cancanta ka nema mun gafara gun Allah wannan mutumin sai ya sake maimaita cewa ni dai ina nema ka nema mun gafara gurin Allah to yanda ya yi ta maimaita buƙatar neman gafara uwaisu ya nema masa gafara Allah to a nan uwaisu sai ya fahimci dawar garin ya fahimci cewar komi aka yi wannan mutumin zuwansa aikin hajji sun haɗu da saidina umar sun haɗu da amirul mu'minin umar ɗan khattabi Allah yadda da shi to shine sai yayi wata dabara kala sai shi uwaisu ya ce ma wannan mutumi da ya dage ya jajirce ya doge akan uwaisu sai ya nema masa gafara sai ce masa laqita umara zuwanka aikin hajji kun haɗu da umar ne kala na'am ya ce kwarai na haɗu da umar to a nan uwaisu sai ya gane cewar yanda mutumin nan yake ta nacin a kan sai uwaisu ya nema masa gafara to komi aka yi sayidina umar ya ba shi labarin hadisin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa uwaisu ɗan amir zai zo muku tare da tawagar mutan yaman da kabilar murad sannan daga kabilar karan ya kasance yana da cuta ta fata sai ya warke daga wannan cuta sai ɗan gurbin da bai wuce gurbin dirhami ba kuma yana da mahaifiya wacce yake matukar yi mata biyayya da zai yi rantsuwa kan al'amarin Allah da Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi in ka samu dama nemi ya nema maka gafara ya ce komi aka yi wannan mutumi ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kaina to anan kawai tunda wannan mutumin ya samu yaƙini na wane ne uwaisu ya fahimci wane ne uwaisu ya gano wane ne uwaisu har annabi ya yi wasiya a kan cewa shi mutumin kirki ne kuma a nema ya nema mutane gafara fastaghfara lahu kawai sai nema wannan mutumi gafara kaga yanzu wannan mutumi abubuwan da ya yi wa uwaisu na wulakanci na kaskantarwa yanzu tunda nema masa gafara ana fata Allah zai masa gafara bisa abubuwan da ya yi da ma wanda ba wa uwaisun ya yi wa ba fafatina lahun nasu to anan fa sai mutane suka ankara da uwaisu aka gano o ashe uwaisu mutumin kirki ne waliyin Allah ne ca sai aka cika kofar gidansa da ana ganin shi banza banza ana ganin shi wofi wofi to amma wannan mutumi da ya je aikin hajji ya zo ya zo ya nace wa uwaisu ya nema masa gafara ya nema masa gafara mutane suka yi cincirundo a kofar gidansa to su kuma bayin Allah na kwarai ba sa son shuhura suna gudun shuhura a ce sun sanu ana kamba masu ana ɗaukaka su saboda abubuwan da za su je su zo abu na farko suna tsorace wa kansu kar alfahari ya shige su idan mutane suka zama suna yawan zuwa gurinsu kuma ana kamba masu ana ɗaukaka su kar alfahari ya shige su in alfahari ya shige su kuma shaidan ya samu kofa ta yadda zai gotar da kafafunsu to daga nan kuma al'amari ya susuce ya ɗaiɗaice to wannan yasa suke kokarin kare kansu suke kange kansu ba sa sha'awar mutane su ganin su ballantana su samu wata ɗaukaka ko wata shahara sannan abu na biyu suna tsoron me zai je ya zo ko da su alfahari bai shige su ba kar mutane su kamba masu su wuce gona da iri wajen ɗaukaka su har su ɗauki haƙƙin da ba nasu ba su ba su misali su ɗauki haƙƙin Allah su ba su to su kuma ba sa son wannan ko kaɗan mu duba annabi isa ba mutane sun ɗauki haƙƙin allah sun ba shi ba saboda matsayinsa a gurinsu wasu suna gani shi ɗin ma allah ne wasu suna gani a'a ɗan allah ne saboda me saboda ƙimarsa a gunsu sai suka wuce gona da iri wajen haƙƙinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gujewa faruwa haka sai yayi wasiyawa al'ummarsa ya ce la tutsuruni kama aturatin nasara isa bin maryam inna ma ana abdul faƙulu abdullahi wa rasulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku wuce gona da iri wajen girmama ni in ji annabi kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen girmama isa ɗan maryam inna ma ana abdul ni bawan allah ne kar ku ɗauki haƙƙin allah na bauta na matsayin allah ku bani faƙulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah kuma manzan Allah to bayan Allah na ƙwarai suna tsoron su bayyana mutane su san su su samu ɗaukaka su samu shuhura tsoron kar mutane su wuce gona da iri a kansu su ɗauki haƙƙin Allah maɗaukakin sarki su ba su to shi yasa waisu da aka ankara da shi wani mataki ya ɗauka shine bayanin da ya mana anan a ƙarshe fantalaka ala wajihihi waisu yana fahimtar cewar mutane fa sun ankara da shi an gano wane ne waisu an gano cewar mutumin kirki ne saboda shaidar da annabi yayi a kansa to nan da nan fa ba su farga ba kawai sai fice daga garin kufa sai aka wayi gari ba labarin uwaisu shuru ina uwaisu ba wanda ya san inda uwaisu yake ina ya tafi ba wanda ya san inda ya tafi ya fita ya tafi abinsa kuma ba wanda ya san ina ya tafi shi kenan sai maganarsa kuma sai ta ɓuya tun daga nan sai aka rufe chapter waisul karni ya tsere abunsa tsoron kar mutane su kamba mashi su ɗaukake shi sama da su kai shi matsayin sama da matsayin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora shi ya ajiye shi a kai to wannan kissa ta waisu ‘yan uwa babban abin da za mu fita da shi cikin kissa ɗin za mu fahimci yadda sayidina umar yake ba wa duk wani ma'abocin matsayi matsayinsa sayidina umar waisu nan yana cikin talakawansa a matsayinsa na amirul mu'minina kuma sahabin annabi kuma cikin khulafa'ur rashidun kuma cikin al'asharatul mubasharuna bil janna kuma cikin waziran annabi wanda in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi shawari yakan shawarce shi amma tare da haka yana girmama wannan mutumi saboda me saboda annabi ya girmama shi kuma ya nemi mutumin ya ya nema masa gafara gurin Allah maɗaukakin sarki wannan shine dalilin da ya sa mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi ko wannan kissa ta Uwais a wannan babi dama babin yana mana bayani ne kan yadda sayyidina Umar yake ba ma duk wani ma'abocin girma girmansa kaga anan gurin ya ba wa Uwaisu girmansa ta fiskoki daban-daban fiska ta farko yanda ya dinga neman neman haɗuwa da Uwaisu a matsayinsa na amirul mu'minina ai da uwaisu ne ya kamata ma ya nemi ya haɗu da shi a yau in aka ce gwamna na neman ka zai haɗu da kai ai murna kake yi ko to a ce a ce gwamna na neman ka shi ba damuwarsa bane to ba ma gwamna ba shugaban ƙasa sai da na umar matsayinsa ya wuce na gwamna ya wuce na shugaban ƙasa shi shugaba ne na duniya duk wata tawaga da za ta zo yana bincika ina labarin uwaisu ina labarin uwaisu a ce kai ne gwamna yake neman ka ruwa a jallo ai da gudu za ka je ka kai kanka a shi ɓoye kansa yake yi har sai da umar ya dace ya haɗu da shi to wannan dalili na farko kenan da zai bayyana mana cewar sai da umar na ba wa duk wani ma'abocin kima kimarsa duk wani wanda Allah ya ba shi ɗaukaka sai da umar na ba shi ɗaukakarsa gashi nan fa shine shugaban kowa da kowa amma tare da haka yana bibiyar tawagan matafiya waɗanda suke tawa daga yaman yana neman uwaisu saboda me saboda ɗaukakar da ya samu sayyidina umar na kokarin bashi daukakarsa abu na biyu sayyidina umar da ya haɗu da shi bai ji cewa ni sahabin manzon Allah bane na rayu da manzon Allah na ɗauki ilimi gurin manzon Allah ni ni kan ma umar manzon Allah ya mun alkawarin aljanna hasali ma an ce ina da bene a aljanna da sai ga to me zai sa tsaya bata lokacinsa yana ce ma wani ya nema masa gafara amma sai ya nemi ya nema masa gafara wannan na nuna ya bashi ɗaukakar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi to shine dalilin da yasa mawallafin wannan littafi ya kawo wannan kissa ta Wais bin Amir Alƙarni ya kawo ta ƙarƙashin wannan babi abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa akwai darussa da fa'idoji waɗanda suke masu tarin yawa ƙarƙashin kissa ɗin abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin kissar fa'ida ta biyu kenan wannan kissar alama ce cikin alamomin annabcin annabi wato za ta ƙara tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya za ta ƙara tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba da labarin uwaisu da siffofi waɗanda suke mabambanta kuma kamar yadda annabi ya ba da labarin haka abin ya faru shine malamai suke cewa nan alama ce daga cikin alamomi na tabbatar da annabcin annabi ita ake kira mai mu'ujiza annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da bai faru ba kuma ya zo ya faru kamar yadda annabi ya bada labari annabi ba bai taba haduwa da uwaisu ba babu kuma wani wanda ya san uwaisu da ya zo ya juye wa annabi labarin siffofin uwaisu amma sai gashi annabi na hakaito siffofin uwaisu kuma yana bayyana cewa zai zo gare ku kuma kamar yadda annabi ya bayyana cewa zai zo gare su ya zo gare su ɗin shi yasa sayyidina Umar maganganun da ya ji daga gurin annabi gaskiya ne ya dinga bibiya ina zai haɗu da uwaisu ko kuma ya dinga bibiyar tawagar saboda ya san ko shakka babu dole uwaisu zai zo tunda annabi ya ce zai zo ko tantama babu zai zo ɗin to kaga annabi ya ba da labarin zuwarsa kuma ya zo sannan annabi ya ba da labari cewar ya fito daga ƙabilar murad ya fito daga ƙabilar karan kuma hakan ya faru daga waɗannan ƙabilu guda biyu ya fito sannan annabi ya ba da labari cewar ya yi cuta ta fata ya warke sai ɗan gurbin da bai wuce gurbin dirhami ba kuma haka al'amarin ya faru ya yi cuta ta fata ya warke ɗan gurbin da ya saura bai wuce gurbin dirhami ba sannan annabi ya ba da labari cewa yana da mahaifiya yana matuƙar yi mata biyayya kuma duka waɗannan abubuwa duka haka ne waye ya ba annabi labari babu ya aka yi annabi ya sani Allah ya bankaɗa masa don ya tabbatarwa al'ummarsa cewa fa shi ɗin fa annabi ne da gaske wannan ita ake kira mu'ujiza kowane annabi da irin mu'ujizar da Allah maɗaukakin sarki yake bashi wanda zai tabbatar da annabcinsa annabi Musa zai yadda sandansa sai ta zama maciziya wannan macijiyar da za ta zama dalili ne da ke nuna cewa ai shi fa annabin Allah ne zai iya yin abin da sauran mutane ba za su iya yi ba gagara ba dau ita ake kira mu'ujiza yakan sa hannunsa a hama ta fidda ita tana haske malamai suka ce ko cikin duhu ne sai ta zama kamar fitila wannan mu'jiza ce da Allah madaukakin sarki ya bawa annabinsa annabi Musa annabi Isa kuma zai zo mutum ya mutu ya shafa shi ya tashe shi ya tashi da ransa shi kuma mu'jizar da Allah ba shi kenan makaho wanda an haife shi da makanta wanda likitoci sun kare kokarin sun ce wannan da makanta zai mutu ba zai taba warkewa ba annabi isa zo ya shafi fuskarsa ya dawo yana gani idanu su dawo bebe kurma annabi isa zo ya taba shi ya shafe shi sai kaga ya dawo yana magana ya dawo yana sauraro yubrul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta amma kuma duka bi idhnillahi ba ikon sa bane ikon Allah ne to kaga wannan sai a ce annabi isa shi ma zama Allah ba za a ce annabi isa zama Allah ba to haka a nan gurin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abubuwan da ba su faru ba nan gaba za su faru kuma su zo su faru kamar yadda annabi ya ba da labari ba zai sa a ce annabi ya san gaibu ba kamar yadda a can bai sa an ce annabi isa zama Allah ba tunda aikin da yake aikin Allah ne to haka zalika anan ba zai sa a ce annabi ya san gaibu ba saboda sanin gaibu na Allah ne ba haka bahaushe yake cewa ba shinan gaibu sai Allah haka bahaushe yake cewa kenan ba wanda ya san gaibu sai Allah kuma haka nassoshi suka tabbatar cikin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin kasai suwa suke cikin sammai mala'iku suwa suke cikin kasai mutane da aljanu ba wanda ya san gaibu illallah sai Allah shi kadai annaba ba mutane bane annabi ba mutum bane mutum ne ka kenan bai san gaibu ba kenan yanzu idan ya ba da labarin abin da bai faru ba zai faru nan gaba kuma ya zo ya faru kamar yadda ya ba da labari wannan ba shi ke nuna cewa san gaibu ba wa ya san gaibu Allah subhanahu wataala kuma dalilai da dama za su tabbatar maka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba misalai suna nan shurin masaki ba iyaka mafi girman misali da za mu kafa hujja da shi a wannan gabar ƙazafi da aka yi mata annabi aisha aisha allah da da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo tare da ita daga yaƙi cikin yaƙuƙuwa da wasu daga cikin malamai suka ce yaƙin banul mustalik ne dama annabi in ya tashi zai yi tafiya da matarsa ɗaya cikin matansa in ya tashi tafiya kan ɗauki ɗaya daga cikin matansa ko ya ɗauki biyu ya yi tafiya da su to amma da yake matan annabi suna da yawa a daidai wannan lokaci ba su gaza takwas ba a daidai wannan lokaci ba su gaza bakwai ba matan annabi ba su gaza bakwai ba don a lokacin bai auri juwairiya ba bai auri maimuna ba a lokacin kaga ba su gaza bakwai ba to da aka da aka tashi za a yi tafiya kamar yadda Aisha ta bada labari sai ƙuri'a tsakanin matansa ƙuri'a sai ta fada kan Aisha yanzu da Aisha za a yi tafiya to sai aka yi tafiya da Aisha an je ana hanyar dawowa Madina sai annabi ya da zango to su a wancan lokaci tsarin da ake in za a yi tafiya da mace ba ta hawa raƙumi direct kamar yadda namiji yake hawa ba koyaushe take hakan ba musamman in a cikin tawaga ne akan ɗan yi wani kamar ɗan bukka haka da karare a masa ƙofa sai ta shiga ciki sai a ɗauka sai a aza kan raƙumi sai a tafi to aisha tana da irin wannan kamar bukka ɗin wadda cikinta take shiga idan za a tafi sai a ɗauki wannan kamar bukkan sai a ɗora kan raƙumi sai a kama hanya to annabi ya da zango an sauke wannan bukka da aisha ke ciki aisha Allah da ita ta fita ta je ta zaga ta biya bukatarta ta dawo sai annabi ya ce to maza mu tattara mu ƙara gaba ta zo za ta shiga wannan yar bukata ta ta shafa kirjinta sai ta ji babu sarka ashe zuwanta biyan bukata zagawa sarka ta tsinke ta faɗi kuma sarkar ba ta ta bace ta abokiyar zamanta ce ta karbi aro sai ta ce aiko ban ga ta shiga bukka ba dole in je in nemo sarkan nan shine ta juya ta koma ta tafi neman sarka su kuma waɗanda suke hidima wa bukkar Aisha sun ɗauka tana ciki suka ɗauka suka aza kan raƙumi ta ce lokacin ba ta yi ƙiba ba ba ta da nauyi ba za a iya ganewa ba ta ciki ba suka ɗauka suka aza kan raƙumi aka kaɗa raƙuma aka tafi aisha kuma tana can allah da ita wajen neman sarka ta yi dace ta samu sarka ta dawo sun tafi ba tsuriyarsu har sun kule sai ta ce to ba wani abu bari in kwanta a gurin da aka sauki bukata na san in suka je za su ankara bana nan za su biyo sawu za su dawo tana kwanciya da yake an gaji sai bacci ya ɗauke ta bacci mai nauyi to akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi wanda galibi shi ake bari a baya saboda ya taho ko wani ya yi mantuwa ko wani ya yadda wani abunsa sai ya ɗauka ya biyo su da shi shine safwan bin mu'attal Allah yarda da shi safwan yana bi inda mayaka suka sauka wani ya yadda kaza wani ya manta kaza yana ɗiba har ya zo kusa da inda aisha take kwacce take bacci yana zuwa gurin sai ya gane ta da shaɗin jikinta saboda ya santa gabanin a wajabta hijabi kamar yadda aisha ta ba da labari sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan cewa da ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine ya farkar da aisha da tana cikin bacci ta ce bai ce mun kanzil ba bai ce mun ƙala ba ya kwantar da raƙuminsa ya juya baya na hau ya tada raƙumin ya ja muka bi bayansa annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi gabanin ya shiga madina ya sake yada zango inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada zango a nan ne safwan da aisha suka iso su to suna dab da ƙarasowa sai shugaban munafukai abdullahi bin ubay bin salul ya hango safwan bin mu'attal yana rike da linzamin raƙumi yana ja aisha kuma tana kan raƙumi sai dinga zaga cikin mayaka yana cewa ku hango aisha da safwan yau asirin su ya toni ga su can duk wanda ya gani mai imani sai ce a subhanak wanda kuma shaidan ya rinjaye shi ko gotar da kafan sai ce tabdi dama abin da suka dade suna yi kenan yau kam asirin su ya tonu to wannan maganganu ko wannan batu sai ta karaɗa cikin mayaka to fa lokacin da aka shiga garin Madina shikenan Madina sai ta dauka ko ina magana ake wu Aisha yau asirin ta ya tonu wu dama abin da suke da Safwan kenan annabi ya shiga tsaka mai wuya to a gabar da nake so in isa gare ta me yasa annabi ya shiga tsaka mai wuya da ya san gaibu ai zai san sharri aka yi wa matarsa bai san gaibu ba hatta kai ta ka annabi ya dinga neman shawarin sahabbansa su ba shi shawari mana ya ya kamata ya yi ne ya nemi shawarin usamatu bin zaid ɗan bawansa da ya ‘yanta zaidu ya nemi shawarin sayidina aliyu ya nemi shawarin sayidina umar saboda me saboda annabi bai san hakikanin abin da ya faru ba da annabi ya san hakikanin abin da ya faru zai nemi shawarinsu ba sai nemi shawarinsu ba ya nemi shawarin usamatu bin zaid usamatu bin zaid ya ce ya rasulallah ahaluka ma na alamu fiha illa khaira ce manzon Allah Aisha iyalinka ce wasu malaman suka ce a'a da fatahawa ahaluka maimakon ahaluka ahalaka ka riki iyalinka kamkam ya rasulullah ba wani abu da muka sani tattare da ita sai alkhairi wannan magana ƙarya ce wannan shawarin da Usama ya bawa annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to sai sayyidina aliyu shi kuma shawarin da ya ba annabi sai ce ya rasulallah karkai ta damun kanka kana daga kanka hankali mata suna nan kata kata koma bayanta yau in mata goma kake so akwai matasa irinta mecece isharar sayyidina ali kar annabi ya ta daga hankalinsa in ma ya rabu da ita ba shi da matsala ya kwantar da hankalinsa ga mata nan 'yan mata kata-kata shi kuma sai na aliyu ba don komai ya faɗi haka ba sai don ya nitsar wa annabi da zuciyarsa ba wai don yana zargin aisha ko akwai wani abu tsakaninsu da aisha ba su sahabban annabi zukatansu a wanke suke to sai na umar kuma da annabi ya nemi shawarinsa sai ta ya rasulallah mun zawwajaka ya manzan allah waye ya auren ma da aisha annabi ya ce allah ya ce shin kana ga allah ya rufa ka kana annabinsa kuma ya baka matar banza ya ce subhanaka haza buhtanun azim Allah ya tsarkaka yi irin wannan aiki ya ba wa annabinsa matar banza wannan ƙarya ce ƙirƙirarriya mai girma to annabi da ya san gaibu zai je yana neman shawarin sahabbansa sannan annabi da ya je gidansu aisha lokacin aisha da ta ji yadda maganganun suke ta yawo sai ta nemi annabi ba ta izini ta tafi gidansu ta je ta ga yaya iyayenta suke kallon wannan maganar da maganar ta iso gare su ya suka fuskance ta annabi mata izini ta tafi gida to bayan ta tafi gida annabi sai bi bayanta ya shiga ya nemi guri ya zauna aisha tana zaune ita kan tun da labarin ya iso gare ta ba abin da take sai kuka ta ce ta kasa tozali da bacci bacci ya bushe a idanta loma ɗaya ta kasa sa a bakinta saboda ta samu kanta cikin matsanancin yanayi annabi ya shiga ya nemi guri ya zauna ga mahaifiyar aisha ga mahaifin aisha suna zaune ga aisha tana zaune ga wata mata cikin mutan madina sahabiya ta zo tana taya aisha alhinin wannan ƙazafi da aka mata mutum nawa kenan mutum biyar mahaifin Aisha da mahaifiyar Aisha ga annabi ga Aisha da wannan mata da ta kawo mata ziyara tana taya ta alhini annabi da ya nemi guri ya zauna sai ce ya Aisha in kin san kin aikata wannan al'amari ki nemi gafara Allah Allah zai miki gafara yanzu annabi da ya san gaibu zai tambayi Aisha da irin wannan tambayar ba sai mata irin wannan tambayar ba yace ya Aisha in kin san kin aikata wannan aika aikan ki nemi gafara Allah Allah zai miki gafara aisha sai ta ce wa mahaifinta ba wa manzan Allah amsa ya ce shi bai san me zai gaya manzan Allah ba ta ce wa mahaifiyarta ki ba manzan Allah amsa ta ce ita ma bata san me za ta gaya manzan Allah ba sai aisha ta ce maganganun nan da suke ta yawo ko kuma kuka ji kuka hau kai kuka zauna Allah ya san ni kubutacciya ce in na ce muku kubutacciya ce ni na san ba za ku yadda ba ba abin da zan faɗi tsakanina da ku illa irin abin da baban Yusufa ya faɗa sai sunan baban Yusufa ma ya ɓuya mata saboda yanayi da take ciki Yaqub ta ce kawai sai dai in ce fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifuna to babban abin da nake so na je gare shi ‘yan uwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu kai tsaye ana fara yada labarurka na ce ƙarya ne lokacin da safwan bin mu'attal ya isa ya samu aisha cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aisha kuma ya kwantar da raƙumin ba ma magana da ya shiga tsakanin su ta hau kai ya dawo suka taho da annabi ya san gaibu zai ba da wannan labari bai san gaibu bai zuwa ya san abin da ya faru hakikanin abin da ya faru Allah shi kadai shi yasa Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha ɗaya ya wanke Aisha ya bayyana cewa abubuwan nan da ake jifanta da shi duk ƙarya ne to wannan kissa da muka karanta ta Uwaisu bin Amir al-Qarni dalili ne daga cikin dalilan annabcin annabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abin da bai san shi ba abin da bai faru ba kuma ya zo ya faru kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ba da labari fa'ida ta uku da za mu ɗauka karkashin wannan kissa da muka karanta ta uwaisu bin amir alƙarni za mu fahimci yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke ƙoƙarin watsa sunna annabi suke ƙoƙarin isar da saƙon addinin musulunci a nan gurin in muka kula za mu ga sayidina umar lokacin da shekara ta kewayo ya zo aikin hajji suka haɗu da wannan mutumi ɗan kufa maɗaukaki cikin maɗaukaka kufa cikin masu izgili wa uwaisu ya tambaye shi ka san uwaisu ya ce na san uwaisu me labarin uwaisu ya ba shi labari game da uwaisu a nan sai karanto masa hadisin annabi don me don yada sunna annabi sallallahu alaihi wasallam don yada shari'ar musulunci ya karanto masa cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ati alaikum wais ibn amir min min min min min muradin wa min qaranin har zuwa karshen karshen kissa din malamai suka ce wannan dalili ne yake nuna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kokarin watsa shari'ar musulunci da kuma sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fa'ida ta hudu da za mu ɗauka daga wannan kissa da muka karanta ta uwais babu laifi a yabi mutumin da in an yabe shi yabon da za a masa a kan idansa ba zai sa shi jiji da kai da alfahari ba babu laifi a yabe shi mutumin da an san cewar in an yabe shi ba zai sa masa alfahari ba bai zai sa masa girman kai ba ba zai sa masa jiji da kai ba ta ya muka fahimci wannan a kisar sayyidina umar a gaban uwaisu ya bayyana siffofin uwaisu kyawawa da annabi ya ambata waɗannan siffofi da ya ambata ai kamar yabo ne ko yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ati alaikum uwaisu bin amir ma'a amdadi ahli yaman min muradin wa thumma min qaranin kana bihi barasun فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة بها بر نعم yana da mahaifiya yana matakar mata biyayya wannan ba yabo bane yabo ne sannan law aka sama ala Allah la abarra da zai rantsuwa kan al'amarin Allah da Allah kubutar da shi wannan ma yabo ne kamar na nuna cewa shi fa mutumin kirki ne bawan Allah ne na kwarai Allah na san shi Allah ba zai taba bari ya kunyata ba sannan a ƙarshe ce fa in istata'ata ne astaghfira laka faf'al in zaka iya nema ya nema maka gafara to nemi ya nema maka gafara wannan duka cike suke da me da yabo da nuna cewa shi mutumin kirki ne shi bawan Allah ne na kwarai ta yadda in ya nema wa mutane gafara akwai tsammani mai rinjaye Allah zai musu gafara to wannan duk a gaban uwaisu sayyidina Umar ya bayyana me yasa ya bayyana sayyidina Umar yana da tabbacin cewar bayyana waɗannan siffofi kyawawa game da uwaisu ba zai sa uwaisu girman kai ba ba zai sa uwaisu alfahari ba to haka a yau idan ka san cewar in ka fito da siffofin wane kyawawa a gabansa wannan siffofi da ka fito da su ba za su sa masa girman kai da jiji da kai ba to babu laifi amma in za su sa masa ba a sun haka ɗin fa'ida ta biyar da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta Uwais bin Amir alƙarni za mu fahimci falalar tafiya wacce take dan Allah ko tafiya dan ɗa'a. Ta yaya muka fahimci hakan? Shi wannan mutumi da yake yin izgili wa Uwais, ai aikin hajji ya je ya haɗu da Sayyidina Umar. kuma bai gushe ba yana kan izgilinsa da sai da umar ya tambaye shi kan labarin uwais ya ce yana can yana fama da rayuwa yana cikin tsohon gida yana nan abin da zai ci mafi ƙarfinsa to anan fa sai na umar ya juye masa a bayanin da annabi ya yi kan uwaisu to shine da ya dawo gurin uwaisu ya ce uwaisu ya nema masa gafara uwaisu me ya ce masa ya ce kai ka fi tantanta ka nema mun gafara saboda baka daɗe da dawowa daga tafiyar ɗa'a ba shine malamai suka ce kenan wannan na nuna wanda yake kan tafiya ta ɗa'a addu'arsa abin karɓa ce gurin Allah yanzu wanda ya tafi umra hanyarsa ta tafiya umra ya ta'addu'a akwai fata Allah zai amsa masa ya je umra hanyarsa ta dawowa ya ta'addu'a saboda tafiya ce ta me ta da'a wanda ya tafi aikin hajji shi ma haka tafiya ce ta me ta da'a haka wanda ya tafi da'awa ka tafi da'awa karantar da mutane tafiya ce ta me ta da'a sai kai ta'addu'a akwai tsammani cewa Allah madaukakin sarki zai amsa maka addu'arka shi yasa uwaisu ya ce kai baka dade da dawowa daga tafiya ta da'a ba kai ka fi cancanta ka nema mun gafara gurin Allah maɗaukakin sarki fa'ida ta kusa da ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta uwais bin amir alkarni za mu fahimci cewar babu laifi ka nemi mutanen kirki su maka addu'a saboda annabi ya ce sayidina umar inista ta'ata an yastaghfira laka faf'al in har za ka iya nema nema ma gafara to ka nema yanzu umarni ne annabi yake yi wa sayyidina Umar duk da cewa ba umarni bane na wajibci kenan babu laifi mutumin kirki ka cewa da Allah taimaka min da addu'a ina da bukata iri kaza kaga kenan wannan hadisin dalili ne da ke nuna cewa za iya neman addu'a a gurin mutanen kirki kamar yadda annabi ya ce ku nemi uwaisu ya nema muku gafara gurin Allah subhanahu wata'ala sai fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa ta uwais bin amir alƙarni za mu fahimci falalar biyayya wa mahaifiya falalar biyayya wa mahaifiya da kuma mahaifa gaba ɗaya daga cikin dalilai da suka sa wais ya samu kima gurin Allah yana biyayya wa mahaifiyarsa ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba annabi ya ce lahu walidatun huwa biha barrun yana da mahaifiya shi mai matukar biyayya ne ga mahaifiyarsa ka kenan idan mutum ya zama yana biyayya mahaifiyarsa dalili ne da cin dalilai da za su sa ya samu kima gun Allah dalili ne da cin dalilai da za su sa ya samu matsayi a gurin Allah ya samu soyayya Allah Allah ya datar da mu saboda ƙurar lokaci za mu dasa aya a nan sai Allah kai mu halka ta gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh